أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة gaba da yanwa musulmi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu to insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai gida mai girma sarkin nan ba muna nan a cikin suratul daha sura mai albarka muna kuma cikin kissar Musa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya aike shi ya umarce shi da je gurin fir'auna da shi da dan uwansa haruna su je gabansa za su musammu ne manzannin ubangijinka ga sako ga sako ga sako da zaka aka aiko mu da shi sannan kuma an ce ka sake 'yan bani isra'ila za mu tafi da su mu koma da su wata kenan kasar su ta gado sannan kuma an ce karka sake azabtar da su kamar yadda dama ka saba so sauraka in kana shakku mun zo maka da hujja wadda take bayyananniya kuma duk wanda ya karbi shari'a to aminci zai tabbata a gare shi kuma suka ci gaba da masa bayani cewa gaskiyar da aka aiko su da ita wanda ya karba zai tsira a gaban Allah madaukakin sarki wanda kuma yake karba to shine azaba za ta tabbata a gare shi to wannan shine jawabin da Musa alayhi salatu wasalam da dan uwansa Haruna suka yi to yanzu abin mamaki shine yanzu kamar sakon da suka zo da shi kamar suna nuna cewa an aiko su su zo su sa fir'auna ya bautawa Allah maɗaukakin sarki shi shi ɗaya bayan kuma fir'auna ya idda ayin shi ma Allah ne kuma yanzu sun ce zai bauta wani Allah kenan bayan Allah fir'auna akwai wani Allah kuma wanda zai aiko Musa ya zo ya bauta masa shi abin ya bashi mamaki shi da ke ce masa walaka rabbun gairi bayan ni kana da wani ubangiji suka ce eh muna da ubangiji muna da ubangiji to shine sai ya tambaye su kala sai ya ce musu bismillahir rahmanir rahim kala sai fir'auna ya ce wa man rabbukuma ya musa to wane ne ubangijin naku ya ku musa oke ba ni ne ubangijin ku ba eh a ba kai bane bayan ni akwai wani ubangiji eh akwai to wane ne shi wannan ubangijin yanzu abin da yake so ya gane shine in suna da bayani su yi su tabbatar masa cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi ne Ubangijinsu ba, ai, fir'auna ba shi ne Ubangijinsu ba, to saboda haka sai suka tambaye, sai suka iya tambaye annabi Musa da annabi Haruna, waye Ubangijin naku, to mu je.
قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم أدي قال سي النبي موسى عليه الصلاة والسلام يتجوى دشيوا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه Ubangijinmu shine ubangijin da ya ba wa kowane abu halittarsa sun ma hada sannan sai ya shiryar da wato kenan kowace halitta din a nan an sace daga bakin annabi musa amma magana ce da take a dunkule rabu dallazi a tsakulla shayin kalka ubangijinmu shine wanda ya ba mu kowace kowane abu halittarsa kalka nan kaga mazdar ne amma kuma abin da ake nufi da shi shine wato kenan makluk kalk shine halitta ko Allah ubangijinmu shine ya ba mu kowa halittarsa ma'anan wannan shine Allah madaukakin sarki shine ya ba wa kowane abin halitta halittarsa da haka yanzu anan yana kalk duk da ya zo a mazari yana nufin wato kenan mafuli Allah madaukakin sarki shine bai kowane abin halitta halittarsa sun mahada sannan sai ya shiryar da kowane abin halitta zuwa ga wato kenan abin da aka halicce shi domin sa shi ne ma'anan wannan wallahu ta'ala ala idan mutum ya nazari ya dubi halitta da allah maɗaukakin sarki ya yi na farko a nan an nuna abubuwa guda biyu na farko akwai halittar sannan kuma akwai shiryarwa in kuma ka ji an ce halitta tana bukatar wato kiran abubuwa na farko abin da aka halitta da shi shi ne ake kiransa almadda na biyu akwai anasir kwamfanin sun da suke cikin wannan madda ɗin yanki misali yanzu an yi ɗan adam daga yumbu to wanda sinadarai ne a cikin yumbun da suka hada aka hada aka yi shi da shi dole ana bukatar wannan sannan kuma menene dalilin yansa ko kuma a'a da aka yi shi wace manufa ake so a cimma ko kuma wanda responsibility ne aka dora masa to a nan shi yasa Allah madaukaki sarki bai ce khalaqa kulla shay'in ba bai ce basu ce rabbana allazi khalaqa kulla shay'in ba basu faɗi haka ba ubangijinmu shine wanda ya halicci komai a'a sai ya ce a ata kulla shay'in khalqa ubangiji shi ne wanda ya ba mu kowace halitta halittarta komai bai komi halittarsa kenan yanzu akwai abu daya ana da ya kamata mu lasar da shi idan ka ce misali ni na gina masallacin nan yana iya yiwuwa biyan ka aka yi ta gina ko kuma kai ma'aikaci ne a wurin ko kuma yana iya yanzu gidan da ka gina in gida ne ko masallacin da ka gina yanzu ba mallakar ka bane amma dai zaka yi alfahari kai ne ka gina shi marige da guda gida ka gina gida ni ne na gina gidan nan yana iya ka sai da shi yana iya ka kyautar da shi ko yana iya yanzu ya fitar hannunka da wani dalili amma idan ka ce ni na ba mawa ne gidan nan to anan wato kenan karinci ya fi fita ni na bashi gidan nan haka ne yawwa kenan koma yanzu baya mallakar ka kenan dai karancin ka yana nan dangane da wannan da Allah wadda kuke sarki ce a ada idan aka cusa ka cikin kogi to fa nan ba zai gurin zaman ka bane don haka ba za ka kwaliti ba a dauke ka tsoma ka abu ko da da minti ashirin ne to fa ba maka adalci ba don ba za ka rayu a nan ba amma kifi saboda abinda aka halce shi domin sa a ruwa ne sai aka masa yadda zai numfashi yadda ya sha numfashinsa irin wanda ya dace da cikin ruwa yanzu kifi inda zai shekara goma a cikin ruwa bai fito waje ba ba shi da matsala saboda tsarinsa numfashinsa irin da wanda yake zo na cikin ruwa da za ka ɗauko kifi ka zo ka jefar da shi a ƙasa ba zai kwari ba saboda ne tsarin shan numfashinsa ba irin na mutanen tudu ba ne to haka na allah wadda bikin sarki ya tsara komai saboda aikin da aka lice shi domin sa in ka diba ciyawa kowace iri tsarin halittarta ya danganta daga irin abin da za ta bayar na responsibility aikin da aka dora mata wato kenan don haka ba wata ta yi tsawo wata tana ba da 'ya'ya masu zaƙi wata tana ba da 'ya'ya masu gauri tsarin yadda aka halice ta an halice ta da niyyar ta ba da wannan don haka kuma abin da za ta yi kenan in ka canja mata yanayi ba lalle ne wato kenan ta zama ta dace da gudun mutum da ba a shiryar da ita zuwa ga wannan ba mun fahimci wannan tsarin sama da rana da wata duka an yi su don wani aikin da Allah maɗaukakin sarki ya halce su domin sa so daga da za a canja musu tsari za ka gana daban don an kai su gurin da baya don wannan abun aka halce su abin nan ba kai mu dawo jikin dan adam in ka dubi harshe an yi shi dan ɗanɗana abu da kuma magana da za ka yanke shi ka dawo ka zo na sha sakarka abin zai tafi me yasa aka yi wannan abin a kulle abin masu abin da satellite na sokona ko kwaikwayon wannan dish din saboda yana kamowa samun ya saka a ciki tsarin da aka yi kunne don wannan ne ya kamo sauti ya zo ya saka maka ka ji ana kiran sallah ya baka sha'awa ka ji ana karatu alkur'ani ya baka sha'awa ka taba jin lokacin da aka yara kiran sallah ido ya ansa in ana kiran sallah ido ya rasa amma shi ma akwai abin da aka ce shi dan sa da aka saka wai mai ake cewa kayan cikin idon nan retina ne ko menene da lens da menene na cikin ido saboda shi aikinsa gani ne wannan aikinsa ji ne Allah ya halicci kunne a yadda yake sannan ya shirya da shi dan ya ji haka aka halicci ido a yadda yake aka sa kwamfanin ɗin da za su sa ya gani saboda haka sai zama aikinsa wata kenan a nan ne haka komai a rayuwa duk abin da ka gani wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ko menene yanzu misali dabbobi da muke cewa dabbobi ne muna kan basu da hankali Allah wadda kuce sarki aka halice su da abin da ake kiransa algariza abin da muka fi buga misali da shi a hankalce cewa mai da hankali ai jaki ne garizar da aka saka a cikin jaki yanzu da za ka hau jaki sai ka tafi da shi babban wawa kirki a rami yana gani rami zai fada duk duka da za ka masa ba zai fada ba garizar da take jikinsa ba zai fada ba sai dai abin da ya fi karfinsa ko kuma ka zo za ka tsallaka titi da shi ya ga mota kana dukansa akan ya tsallaka kuma ya tabbatar a calculation dinsa kafin ya tsallaka mota za ta buge shi zai je shi ba zai je shi ba saboda me Allah madaukakin sarki ya halice shi da wata ɗabi'a ta halitta wanda yake daban to saboda haka abin da zai bashi a jikinsa shi ne zai yi wannan abin ba haka kiyar shi yake haka duk sauran wato kenan halittu Allah madaukakin sarki ya halice su da wannan abu sai ya shiryar da su akan wannan yanzu ne wace kiya shi su tona rami ne su shiga ciki su ajiye kayayyakin su a ciki su yi kwai haka da an halicce shi kawai haka zai dauki abu yau ana kira sa wani kiran gariza to Allah madaukakin sarki ya halicci komai sannan ya dora masa garizarsa da zai misali idan dan adam zai iya kirkiran wato kinan time bomb ya tsara shi ya je ya aje shi ya bashi lokaci shi da kansa ya tashi min ba ka ala cewa ubangiji Allah ba da kutarki yi wani abu fiye da wannan ya wani abu fiye da wannan duk abin da dan adam ka iya yanzu ko kwamfuta da ake saka wata ai za ka ga wato kenan program ake saka mata iyaka gwargwadon program da aka saka mata shine za ta yi gabeji in gabeji out shi za ta fitar ba za ta iya kaucewa zuwa ga wani tsari daban wanda ba a yi programming ɗinta wata kina kai ba common calculator nan in ka ba ta lissafin da ya fi karfinta sai ta ce error saboda ba a yi programming ɗinta a kan wannan abu ba iyaka inda aka tsara ta iyaka nan take ba ta kuma tsallake wannan ba yanzu dabba in ta ci ta ƙoshi komin abincin da ka kawo kajewa ta ci ba ruwan ta da shi cikin ta ya cika ya mata yadda ran take so to ba ruwan ta duk abin da ka zo ka zuba in ta ga dama ko shin shira ba ta yi ba in ka yi sa ta shin shira kai ta tawa saboda ai ba ta bukatar sa ba magana tunanin ta iddikarin sa in ba wanda aka lice ta da niyyar ta iddikarin kamar tururuwa ba haka ne ba ta da abin da ake kira iktiyarin bada'i amma dan adam yana da wannan shi Allah wa rukunin sarki ya ba shi da zai ci abinci ya cika cikinsa sai ka kawo wanda ya fi wannan ɗin daɗi kala-kala in za ka yi sha'awa ta tashi sai ya ɗan taɓa wancan sai ya ɗan taɓa wancan ko makwashin da yi sau da shi ba yana da automatic abinan da zai iya canja ra'ayi a daidai lokaci kaza Allah ba da kuke sarki ya tsanci shi akan haka duk da cewa turawa yanzu suna kokarin su kwaikwayi dan Allah ba da kuke sarki akan wannan akwai artificial intelligence yet artificial intelligence har yanzu akwai iyaka program ɗin da aka dora su aka yi wanda ba za su iya goyin biyan wannan limit ɗin ba ba su ba amma allah maɗaukakin sarki ya ba ɗan adam wata shirya ta musamman akan wannan don haka shi yasa allah maɗaukakin sarki allah zai kalaka wanda zai kalaka menene nan a cikin sabbi hisma rabbikal a'la halaka fa sawwa ko fami wallazi qaddara fa hada wallazi qaddara fa hada shine ya kaddara komai a gurgurdan yadda aka yi daitin duka sannan ya shirya da shi yadda zai yi saboda yanzu in ka tsuntsu ya san inda zai nemi tsuntsu dan uwansa a tsiru ala ajali hatiha ta kawo yawwa a tsiru ala ashkaliha ta kawo ko ala ajali hatiha ta kawo saboda haka ya san yadda zai nemi yan uwansa cinaka ta san da ta yan uwanta ko mai kuma sun san yadda za su yi su haifi ƴaƴansu ko sun yadda su kiyaye ƴaƴan nasu kuma saboda rayuwa ta ci gaba kar a ce yau an waye gari dangin naka sun kare Allah sun san da suke kare kansu kamar yadda mutane suke to Allah madaukakin sarki shine annabi Musa yake cewa rabbuna allazi a'ta kulli shay'in karkahu ubangijin mu shine wanda ya bin kowane abu iya halittarsa ya dora shi akan garizar yanda zai tafiyar da al'amuransa naturally haka sun mahada sannan sai shirya da shi akan wato kenan responsibility din da aka dora masa danne haka yake kuma wannan tsari ne na Allah maɗaukin sarki kamar yadda Musa alaihi salatu wassalam ya faɗa ta rujin mana qala fama balul quruni lule
Allah maɗaukakin sarki ya ce Fir'auna sai ya ci gaba da tambaya abu annabi Musa qala sai ya ce masa fama balul quruni ula to yanzu idan ka ce ni ba Allah bane kuma kana da wani Allah daban in Allah ka shi ya halicci komai da komai kuma mu dinnan akan kuskure muke ko shi da abin da kake faɗa yi kuma muna kan kuskure yanzu kai ka zo da gaskiya to iyayenmu da kakanninmu da suka mutu a cikin wannan lamarin su kana nufin yan wuta ne eh kuma ba ni tsoro ne kula menene yanzu position da matsayi na karni-karni da suka wuce ba ma karni da ba tun iyaye da kakanni dama can akan wani tsarin muke to su dufa menene wato kenan halinsu a cikin wannan yanayi kada sun kace duk wa kuskure ke tun da da ta can kun ga shi kenan yanzu wannan magana da aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ai iyaye da kakannu ga abin da muke wajenna alaiha aba ala kadhalika yaf'aluna ashe al'ummomi da yawa sun yi irin wannan ga fir'auna da kansa yana tambaya to iyaye karni karni da suka wuce su kuma mai ne matsayinsu in yanzu ne za mu fahimci addini yanzu ne za mu yi aikin addini to su wancan mai matsayinsu ka gaya mana ka gaya mana annabawa da yawa an gaya musu to nan annabi sa sun an gaya masa to nan gashi fir'auna da kansa ya tambayi annabi musa ya ba shi labari kuma kullum muna bayani a nan gurin cewa abinda muka samu iyaye da kakannu a kansa kashi biyu ne yana tsaya a samu abin da ke daidai yana iya a samu kuskure idan an samu su ba ai ba annabawa ba ne ko ba lalle da zama annabawa ba idan an samu abin da ke daidai sai mu ɗauka mu ci gaba da tattadawa amma duk lokacin da aka samu iyaye da kakanni suna akan kuskure to kuskuren sai ya tsaya a iyaka nan sai a zo a ɗauko abu mai kyau sai a ci gaba da ginawa wannan shi ne ka'ida kawai kawai abin da ake nufi yanzu shi ne duk mutumin da ya zo da wani abu na abu mai kyau da kowa mai kyau ba haka yake ko ba haka yake ba ya yi daidai da shari'a ko bai daidai da shari'a ba zai taimaki dan adam a rayuwa ko a addini ko ba zai taimaka ba abin da muka ga bai daidai ba sai mu ajiye shi sai mu ajiye shi yanzu misali da da mutum ya faɗi da hawan jini sace inna ne ta shanye shi ina za a doka da shi ina za a dosa gurin bokaye boka in yaje shi yana da maganin hawan jini sai dai garaya ko ai ta garaya ai ta garaya ai ta garaya ai ta garaya a ce ai inna ne ta shanya ala ta inna uwa mu dawo ana kada wasa rawa ana kuma wani ruwa ya mutu ma a cikin haka ko shi dai zai cika jinsa boka ci kaji magani sai Allah ko zai cika jinsa zai kuma ci kudi zai menene da sauransu har muna mamaki ana cewa wai shan inna asibiti yana magani ce asibiti ga bature wato shan abu ne shakkin nan ba su aljannu ma suna maganin su amma yanzu akwai wani hawan jini zai kama shi tafi gun boka in dai ba irin so primitive din nan ba yanzu an gano shi ba aljannu ba ne ba aljannu ba ne kwata-kwata ba aljannu ba ne yaro na ya samu matsala a duk minti goma sha biyar yana fita a cikin hayyacinsa abinda muka ɗauka aljini za ka ta masa rukiya ta masa rukiya sai wani ya ce mun ka kai shi asibiti na ce ina yadda da asibiti amma wannan ba kes ɗin asibiti ba ce na ce ka kai shi asibiti na ce to shi kenan kwakwalwa ne ba ya ce ne ina ta tunanin fasa kwakwalwar za a yi ko yaya wani aiki zai ta kai shi aka ce mai duguri federal neuropsychiatric ne magana da sarkin fada ya ce katako a lokacin sai da na tanadi kudi naira dubu biyar so da wallahi tunani na cewa za a fasa kwakwalwar ne haka na tafi da shi da na je da muka suka tambaye suka kome da kome suka damu da surutu sai suka ba mu wani ɗan ƙwayoyin magunguna suka ce wai mu karya biyu ba shi ɗaya yau gogon ba shi daya kwaya bakwai ne suka ce mu dawo sati biyu mun ga dan karya kwaya ɗaya da zai ba shi sai ta zirki ba da gagawa da suka ba mu ba sai ta eh nan da insha Allah wallahi da muka zo tasha da na karya kwaya ɗaya na bashi da muka ci abinci na yi calculating a ranar kullum yana samun attack after every hour sai da muka awa uku da minti goma sha tara sai na ga ya ɗan haka kaɗan na ce eh to dube samu wannan duk ba mu dawo gida ba to kaga Allah madaukakin sarki shi yake tsara wato kenan abubuwansa da komai ya yi shi ya dora shi akan abin da aka halice shi domin sa idan ka kuskure to shi kenan sai a tafi akan kuskure saboda yanzu da mun bi harkar iyaye da kakari yanzu da ta wani tadin ake yi wato kenan daban yawwa saboda ka fa babalul qurunul ula menene matsayin iyaye da kakannu na da to ba lalle ne ya zama duk abin da iyaye da kakannu suka gina a kansa daidai ne ba tabbas akwai abin da suke kan akwai abin da suke kan daidai amma tabbas akwai na kuskure to ci gaba shine mu gina akan abin da suka gina na alkhairi kuskure ko sai mu aje shi sai mu kuma sake ci gaba don mu je malam
قال علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسي
قال يتي علمها النبي موسى عليه الصلاة والسلام علمها ita wakena kurunul ula wanda duk suka wuce yanzu ɗani menene kes dina da kurunul ula abinda na zo in gaya maka abinda Allah yake so ka yi yanzu kuma ka aikata mu ma kuma akan haka za mu dora kuma mu dora al'umma gaba ɗaya a kansa kuma yanzu kana tambaya na dace ta ni to me ke tsina da su so da ka sai ba shi amsa a takaice ilmu ha inda rabbi ilimin sa yana gurin ubangiji na dan haka Allah shi ya san abin da zai da su ko yawwa Allah madaukakin sarki shi ya san yadda zai da su dan haka ni ba da masani ya so ya turo abin da za a zo a yi rikici a yi hayaniya Musa alaihi salatu wa salam sai ya toshe kofar ilmu ha inda rabbi fi kitab ba shi kenan magana ta mutu ba amma inda ya ce fi kitab din nan yana nan a rubuce a cikin littafi malaman tafsiri suka ce ya karantar da mu abin da ake kira wato kenan documentation rubutu idan har allah maɗaukakin sarki ilmin abubuwa zai rubuta shi a cikin littafi a ajiye ko ya ce ilmu ha inda rabbi ko fi kitabin haka ne ilimin sa yana gurin ubangiji na a rubuce a cikin littafi kenan Allah madaukakin sarki komai nasa a rubuce yake babu magana wato kenan abin nan idan ko haka ne to mu fa mun babu aula mu rubuta saboda haka rubutu jama'a yana da muhimmanci komai a rubuta shi yanzu da Allah madaukakin sarki ya sa mutanen da suka yi garin nan din karo na farko sun rubuta mana duk farkon garin da tarihinsa da wasu abubuwan ba ba zai su zama wani matsala ba haka ya kawata a ce sun rubuta sun ace in an zo abin da ya fara ba sun rubuta mu dora in an zo abin sun rubuta mu dora haka ne yawwa wata rana wani ya taɓa kira na a waya daga abuja ya ce min malaman damban din nan wanda suka yi marakarantun zaure da suka karanta suka karanta ya ba da misali wani malam wani malam wani malam wani ya ce kuna da tarihin sa a rubuce na ce ba mu da shi ya ce to ya aka haka mace ba ba ce to you need to start, to start somewhere ya ce kuma ba ba su ɗaya ga ƙwarai ba alaran mamin nan ba tsangayoyi duk a rubuta su a rubuta tarihi su rubuta mu aje mu bar mana baya wani abu yana zuciyata tare da Allah bai kaddara na yi ba kuma yanzu na bada satar an sako yau sai a taimaka duk wanda Allah ya bada ɗaukakin sarki ya bashi iko abu duk tsangayoyin nan a rubuta alaran da tarihin su da abubuwan da suka yi na baya za su zo su ɗauka su gina wato kenan a kai duk ilimi da ka sani documentation yana da muhimmanci a rayuwa ana ganewa inda aka abin nan yanzu mutanen mutanen island din nan na jeffrey jeffrey wai jeffrey easton tun daga nan da aka wannan island din wallahi duk abin da yake faruwa a cikin island din nan suna da documentation dinsa kuma suna gayyatar duk wani wanda yake wata tsiya ce a duniyan nan a duniyan nan musamman na kasashen musulmi da kirista tunda yan can din ba su da yadda da su ba kamar china kamar korea japan da sauran kasashen musulmi na can gefen irin su su su brunei malaysia da singapore da sauran waɗannan duba su yadda da harkar america ba amma duk kasashen da suke ma'amala da america duk manya-manyan nan da kuke gani a sarda za su gayyace ka su kai kai wannan island ne kuma wallahi kana shiga ciki karara kana kanka har ka je ka dawo za su baka da maka kowace tsaye da ka ga dama kana ganin ka tafi na one's land to za su ajiye shi sai ran da suka tabbatar ka tara tsayar da yawa sai su kira ka su ce za su dole maka gindi ka zama shugaban kasa a kasar ko za ka zama mataimakin shugaban kasa ko za ka zama gwamna a jihar ko za ka zirme su ɗauki kuɗi su sponsor ɗinka kuma wallahi idan ka yi sai su ce mashi daga abin da muke so kai in ka ce ba za ka yi wasu a ɗauko kaɗan a kunna maka a ɗauko ko wannan trump ɗin allah sun kunna masa wani skandar da ya kwana nan ba da jimawa ba ko da baya son ya yaki wallahi ya tata ya da shi sai ya da shi saboda haka haka suke kaga kenan su sun bi mu fahimtar muhimmancin a rubuta abu a aji da kimancin in kuma ba matsala da kai da su ba za su ɗaga wannan abin bayyana nan ba aji amma duk da suka samu matsala da kala su kunna kuma dole sai ka yi abin da rasu yake so to yanzu a nan kafin su ankara musulunci da ma riga karantar da mu wannan ko kun ga abin da annabi Musa ce ilmu ha inda rabbi kita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a farkon rayuwarsa ta musulunci duk abin da aka kawo sai ce a rubuta duk abin da yana da sakatarori a kusa su alkur'ani nan take ake rubutawa ana saukar da wahayi yana sawa ana rubutawa ana saukar da rahayi yana sawa ana rubutawa hadisansa sahabbai suka za su rubuta ci akar rubuta me yasa ya hana suka ce ana yana tsore cewa kar a yi gadadi tsakanin qur'ani da hadisi amma daga baya da ya ga sun iya tantancewa wannan shine hadisi wannan shine alkur'ani sai ba da izini a cikin rubuta ya yi kuduba akwai wani mutumin yaman da ya zo shi ce ya rasulallah wannan kuduba ta tana da muhimmanci amma ni ba zan iya haddace ta ba sai ce oktubu li abi a samu wannan kuduban da muka a rubuta ta da farkon ta harkar shi da abu abu sha ya tafi da ita kusan yaman kaga ya ba da kore kenan sannan abdullahi dan umar yana rubutawa yana rubutawa duk abin da ya ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam zai rubuta jabir dan abdullahi abin da ya ji yana rubutawa duka suna rubutawa duk abin da suka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam suna documenting annabi sallallahu alaihi wasallam daga bai hana su ba yace uktub ya abdullahi dan wani sun ya suka rami kai abdullahi kana rubuta maganganun annabi kuma ka san shi mutum ne yana fushi yana murna kuma lokacin da mutum yake murna zai faɗa wata maganar da ba lalle ne ta zama haka take ba ko lokacin da ransa ya ɓaci annabi sa sai ce uktub ya abdullah abdullahi na baka authority ka rubuta na rantsa da Allah babu abin da zai fita a nan sai abin da yake alkhairi ko a farin ciki ko a bakin ciki don haka za mu sa sai ya bada me daman da ke bante shi sannan mun faɗa cewa ya rubuta wasiku ya aika ma kisra da mukaukis da hirkal da najashi da makamantarsu ko ya rubuta wasiƙa a kai musu wannan wasiƙu suna nan yanzu haka a rubuce tana a rubuce wani mutum ya ce ya rasulullahi abubuwan da kake faɗa ina jin daɗin su amma Allah ba na iya haddacewa sai ya ce masa ista'in bi yaminika ka nemi taimako da hannunka na dama wai me kenan ka rika rubutawa ka rika rubutawa ba ko menene sai ka haddace shi ba ba ko menene kuma za ka iya haddace shi ba duk da haka malamai suke cewa ma kutiba karra wa ma kubiza farra yawa saboda haka rubutu yana da muhimmanci yanzu su buhari da ba zan sun yi wannan rubutun ba da ya ya bace babu shi ba za mu gan shi ba da sauran su turmizi su abu da da sauran su hatta mai wani mai kawai idan da ya rubuta ba ya gashi ana ta amfani da shi ana ta amfani da shi mai ahalari da ya rubuta da ya tafi da iliminsa kawai ya shuru da iliminsa ya tafi lahira shi kenan daga nan da ya mutu ba ilimi ya tsaya a nan gurin ba Allah ba sai dai in ya koyar da almajiran su su ci gaba karantarwa amma ana son a yi rubutu musamman yanzu zamani da wanda Allah ba kuke sarki ya kawo mu wasa'ilar kitaba sun zama aisar hanyoyin rubutu sun zama sun yi sauki sun yi sauki ko a wayan gaba za ka iya rubuta ka rubuta ka rubuta ka rubuta ka rubuta ka je ka yi dokumentin a aji da sauransu musamman abubuwan da suke da muhimmanci tarihin kaza ya fara da kaza akwai wanda suke fara tarihi akwai wanda suke rubuta akan fikihu akwai wanda suke rubuta akan balaga akwai wanda suke rubuta akan lugha akwai wanda suke rubuta a hikima ga hikima lokacin da malam khalid ya fara rubuce rubucen sa muka zanna muka tattauna da shi nace masa malam khalid duk abin da fitin da Allah ba da kake zakiya ba ka fikira duk abin da kake rubuta ka ce wata rana za a zo a nema halittun bai zama duniya ba sai aiko mutane daga jami'an kasa su zo gurinsa a nan da ba su nemi wasu basiru da wasu abubuwa su ɗauka su yi da shi da baya rubutawa in suka zo me zai ba su to so da haka muna bukatar wato kenan rubutu a wannan zamani ya kamata mu zaburar da kanmu mu rubuta tarihin nan mu rubuta tarihin alarmu mu rubuta tarihin yan bokan garin mu rubuta tarihin nomace nomace da sauransu sai zama muna da abin a samu wasu da Allah su taimaka a irin wannan majalu na? banji ba? bala zakare ko? to alhamdulillahi kun ga abu da ya kamata mulka yi wani ya tambaye ni biye yana son ya samu tarihin limaman garin nan guda na goma sha nawa ne ko guda nawa ne na shiru ne ga rubar sun gizin bai zai ce masa amma da ina da dauke mana a rubuce ai kai kai dai zan kawo ko yawwa to saboda haka qala ilmu ha inda rabbi fi kitab yace ilimin su yana gurin ubangiji na a rubuce a cikin littafi malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da ke karantar da mu muhimmancin rubutu kenan ko la yadillu rabbi ubangiji na wato kenan ba zai tabike ba wala yansa kuma Allah madaukakin sarki baya mantuwa ya billu a nan bata ko wala ya billu rabbi ubangiji na baya ba zai bata ba baya bacewa wasu malamai suka ce dillu ana nufin la ya haliku ba zai halaka ba ko kamar yadda suke cewa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi lamabusuna ba wala fi kalkin jadid a idza dalalna fil ardi idan muka halaka a cikin kasa aka tura rami aka binne don haka idlal a nan yana nufin wato kenan halaka wasu suka ce abin da ake nufi la ya dullu rabi ay la yuqti rabi ubangiji na baya yin kuskure ubangiji na ba zai kuskure wasu suka ce a ma'anan sa la ya gibu rabi ubangiji na baya bacewa algiyawa shine wato kenan abin ala ayyi halin duk wata siffa wadda take mummuniya wadda ta shafi wannan Allah wadda kuke sarki ya tsarkaka Musa alayhi salatu wasallam ya tsallake ya tsarkake Allah ga barinta yace la yadurru rabbi sanata wala yansa ubangiji na baya mantuwa baya mantuwa ubangiji na baya mantuwa ma'ana ya san komai kenan ko baya mantuwa amma abinda zai baka mamaki shine duk da baya mantuwa kuma abubuwan sa rubuce ne don haka rayuwarka ba yanzu ya sa ana ta rubuta ta in an tashi za a ɗauko abin da aka rubuta sai a baka ci gare ta ka ikira kitabaka amma fa Allah baya mutuwa amma kuma yana sa a rubuta saboda wato kenan ya zama dalili da kuma shaida wato kenan ranar tashi alkiyama kar mutum ya ce me yasa aka maka Allah sai ce ga littafin sai ka fara karanta wa kuma sannan a ce kai ba ka hukunci saboda ko ubangiji Allah wanda kake sarki baya mutu to mutum ma الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من, وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى Allah madaukakin sarki ya ce annabi musa sai ya ci gaba da gaya wa fir'auna ya ce masa da ya ce masa wa ubangijin ka ce ubangijin mu shine wanda ya ba wa kowane abu halittar sa sannan ya shirye da shi ko yau kuma ubangiji na baya mantuwa kuma baya wato kidan bace bace bata sai ya ce in baka gane shi ba har yanzu allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan shine wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfidaddiya ya zama shimfidaddiya in an ce mahad shine abin da aka shimfida daga nan aka samu wato gidan shimfiɗin da ake ma yaro ɗan ƙarami da aka haife shi a sa tsumma a shimfiɗa masa nan don ya ji daɗin wato kenan kwanciya ko yawa wa salamu alayhi mene ne kalu kaifa nukallimu man kana fil mahadi mahadi wanda ke cikin shimfiɗar goyo yawa sadaka dan ya ji allazi da alalukun arda mahadan Allah shine sanya muku kasa ta zama wato kenan shimfiɗa abin da yasa ake shimfiɗa za a kakkade a kakkade a tabbatar da duk abin da zai cuci yaro dan jariri babu shi sai dai abin da zai amfane shi ko to Allah madaukakin sarki ya sanya kasa ta zama shimfiɗa a gare mu kasantuwar da shimfiɗa din ma'ananta shine an yi kasar a yadda muke ganin ta nan a shimfiɗan shimfiɗin gwargwadon yadda zai zama wato kenan ta biya abin da yake kanta can da yake cewa a ta kulle shi kalkahu sun mahada to Allah ya halicci ƙasa da wannan shimfiɗar dan ta yi biya wato kenan responsibility da almuhimma allati kanat kulikat min min min ajaliha responsibility da aka halicce ta dan sa shi ne don haka yanzu ba wai ana nufin flat haka kamar yadda tebur din nan yake bane ba haka ake nufi ba in ba haka ba muna gani akwai duwatsu duwatsu ai tudu suke ga ƙasa inda muke noma ga kwai inda yake yayi ya rarike da dai sauransu ga wani guri yayi tudu wani guri yayi tsibiri haka ne amma yadda Allah madaukakin sarki ce shimfiɗa ta mukai to duk hakan da ka gani saboda wani abin da aka halice ta don sa shi yasa aka yi ta a haka duk inda ka ga dutse akwai abin da Allah ya tanada domin sa wanda suka fi mu wayo sun fi mu wayo akwai wanda yake cewa dutsunan nan na gefen bauchi gaba da kusan yanzu waɗansu mutane sun zo daga federal gama duk sun sai su duk sun sai su saboda future focus mu kuma muna zane gonar ka ce tana gefe ba za ka ankara wani bayar da ya zo da certificate daga federal gama cewa iyaka dutsen nan nasa ne saboda hangen gaba da iyayensu da su akwai abin da dutsen yake nufi wata rana ko ba haka ba akwai abin da yake nufi wata rana to Allah ya yi shi dan wannan abin da aka ce shi domin sa zan sake ba da misalin da muka bayar bara akan wannan a daidai lokacin da aka ce ana son a yi tayil a cikin dakin haramin makka wannan tayil din wanda komin zafin rana in ka taka shi sanyi ne aka yi bincike sai a gano cewa a duk duniya inda za a samu dutsen da zai yi wannan a denmark ne aka je denmark wani balarabe ya je denmark ya samu dutsen ya sai rabinsa saboda rabinsa injiniyan ya fara rabinsa shine zai yi aka bada kudi aka kudi suka kudi duk su aka rubuta aka biya su aka sare rabin dutsen aka zo aka yi wannan aikin da shi zamanin sarki fahad sai rabin aka bashi wani balarabe sai da ya je ya gani shi kuma bai san a nan aka saya aka je aka yi tayar din masallacin ka'aba ba sai ce wannan dutsen nawa ne aka ce kaza ne aka kara masa kudi aka nada sai sai sai ya cire aka dauke shi aka wani wuri aka je aka je masa bayan shekara kamar goma sai aka bukaci a yi wadar tayar din a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina sai aka garzaya ai an san inda yake ko kuma dama rabi aka sa za ka je aka sayar babu za ka yi bincike sai a gance wani mutum ne balarabe ya saya aka yi bincike aka yi bincike aka rasa inda za a same shi mutumin nan ya dawo da bakin ciki babu har ya zo ya yi airport ya shiga jirgi jirgi bai fi minti goma sha biyar ba wani matan sai ta buga masa shi an samu wanda dutsen nan fa yake gunsa sai fita jirgin ya ce na fasa tafiya ya dawo aka bincike aka samu mutumin aka samu dutsen shi ne kuma tine sai ya ce to yanzu yadda za a yi kaji kaji kaji abin da muke neman su dama dama da shi muka yi kaza yanzu ga abin da suke kaza ga cek yanzu ka rubuta lokacin ba wani pos ko ga cek yanzu ka rubuta duk abin da kake so na kudin abin dinka dutsen ka an sai shi za a je aiki a haramin madina sai ya fashe da kuka ya ce yanzu ni ba sani ba ashe allah ne ya amfani da ni wajen daukewa wani dutsen a ajiye shi na kuma dauke shi na adana shi sannan yanzu kuma ka zo ka bani kuɗi ka ce wai kuɗi ne zan abin nan wai ya rubuta abin da nake bukata da Allah ya amfani da ni wajen kare wani dutse saboda haka sai yace ya ba shi fi sabilillah haka haka zaka wannan abin duk zafin rana in ka taka shi sanyi zaka ji to kaga wannan Allah madaukakin sarki ya sanya wannan dutsen saboda wani muhimmanci to sauran duwatsu haka suke ko muna haka ne amfanin su ramuka haka ne amfanin su duk abin da ka gani akwai wani purpose da ake so ya sami shi sa ka halice shi a haka don haka dai Allah ya bada kwakin take da Allah da kuma al'arda mahadan din nan ba lalle ne flat ake nufi kuma ana an sanya ta da tudunta da kwarinta da tsam tsaurinta da yashinta da komai kowanne akwai wani purpose zai sami akwai wani dalili da wani muhimma wanda ya kamata a ce wato gidan ya biya da ta haka ne kuma ba lalle ne ya zama shimfiɗin ba cewa Allah ya sanya shi ta zama shimfiɗaɗɗe ba lalle ne ya hana duniyar mu dauke ta akai kamar da ake cewa a dunkule take din ba saboda Allah ba ki sarki bayan da bai iya ba yanzu a wannan zamanin mun tabbatar cewa babu lokacin da ake cewa rana ta fadi in kun ce ta fada a gurku su ce yanzu muka gatta in kun ce mun sa yanzu aka gudan da uka wanda yake nuna mana kurawiyatul ard cewa kasar a haka take a kewaye yanzu wannan zahiri ya tabbatar da wannan don haka kenan idan Allah ya yi magana da mutane a cikin alkur'ani yakan yi magana da mutanen daidai yadda zamanin su yake za su fahimce shi sannan zai bar wata alama da na gaba ma in sun zo za su yi ma abin kyakkyawar fahimta kaga yanzu da muka fahimci wannan cewa akwai dutse akwai menene bai hana mana mu fahimci cewa Allah madaukaki tsakiya shi fi da kasa ba da zai sauro su ta muje wasu laka da kwafiya su bula sannan allah madaukakin sarki ya tsaga muku hanyoyi a ciki akwai hanyar da in ka ɗauko ta tun daga maiduguri za ta tafi lagos akwai mai zuwa wancan akwai mai zuwa kaza akwai mai zuwa gona akwai mai zuwa gida saboda duk hanyoyi kenan ilimin da allah ya bai wa ɗan adam na ya tsaga hanya dan ya san hanyar da zai biya je kaza wani ma wani ilimi ne na allah madaukakin da allah madaukakin sarki bai ga dama ba duk duniyar da sai zama ba hanya ko kwaya duk inda za ka ji ba hanya Allah ya daga cikin saura kuma zai samu ya bace wani ma haka wani ma haka kaga ai da mai shakka mai yawa amma hanya da muke binta wallahi rahama ce ta ubangiji Allah mu rubuta zaki amma ba kowa zai fahimci hakan din ba sai da Allah ya shirya da shi ko sadaka da kofiya subulan wa zala min as-sama'i ma'an sannan Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama to duk wanda yake wannan aikin in ji annabi Musa to shine ubangiji na sannan bayan ya saukar da ruwan a sama ko fa akhraj bihi azwaja min nabati shatta ya fitar da wato kenan dangi dangi na tsiri daban-daban dangi fa akhraj bihi fa akhrajna azwaja min nabati shatta haka ne yawa da shi wannan ruwan bihi da shi wannan ruwan ne a karajina muka fitar da azuwajen min da mati shatta dangi dangi na wato kenan tsoro daban-daban wato kenan kowane tsoro akwai namijin sa akwai macensa shine ma'ana dangi dangi kenan ko kowane tsoro akwai macensa da namijin sa in ba haka ba ba zai yi ba to mu muka fitar da wannan ko kuma azuwajen min da mati shatta shine ga gero daban dawa daban masara daban shinkafa daban inabi daban dabino daban mangoro daban rake daban da sauransu kowanne a zuwa jini nasa na batin shatta to Allah madaukaki take ubangiji na shine ya fitar da wannan daban-daban hatta ciyawa kowace kala-kala ce kala-kala da kuma kowace kala ciyawa akwai aikin da Allah madaukaki take halice ta domin sa dan adam ya gano ko bai gano ba Allahu a'lam in ba gano ba wata rana wanda zai gano ta muje كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي Allah madaukakin sarki ce kulu ku ci war a wani amakon kuma ku kiwata dambobinku kenan duk abin da ke cikin duniyan nan Allah madaukakin sarki ya yi shi ne dan dan adam ya amfani da shi ya ji daɗin bautawa masa ya ji daɗin bautawa ubangijinsa hakan na aka yi shi don wannan shi yasa yake cewa Allah madaukakin sarki ya hore muku jami'an mai mafil arz jami'an min ko duk abin da yake ban kasa Allah ba da wani sarki ya halice shi ya kore muku shi don ku yi amfani da shi don haka aka ce dan adam bai zo ban kasa ba hatta sai da aka gina ta aka yi komai da komai a cikinta wanda zai amfani da shi wajen wato kenan bin Allah wa da sarki komai sai da aka zo aka gama tukunna sannan dan adam ya zo wasu malamai suna buga misali da cewa yanzu mutum ne misali sai 'yan fashi da makami suka tare ku a hanya da suka bin daga bindiga sai kuka fita a cikin mota ko suka ban sama wannan suka nan wannan suka nan mutum ya ta gudu ya ta gudu ya ta gudu ya ta gudu ya ta gudu a cikin jeji sai ya bace jeji kuma irin na gano suwa ya yi kwana da kwanaki yana yawa cikin jeji bai ga ko gari ba bai ga mutane ba ga kishirwa ga yunwa har ta kai ga ya faɗi yana ƙoƙarin mutuwa sai bacci ɗauke shi bayan ya yi bacci ya farka da ya tashi sai ga katuwar shimfida ga shinkafa da nama ga ruwan sanyi ga faro ga lemo ga ayaba ga duk abin da ɗan adam zai sha'awa kawai sai ya gani zai fara ci ko kuma zai tambaya waye wani abu komai an gama duk abin da yake bukata akwai shi eh oh ba zai tambayi wa ya kawo ba in yi haka ba za ta ume shi ba eh to haka dan adam kafin ya zo duniya komai akwai shi ko alal akalla in yace ai ya kamata ya gode ma wanda ya kawo kuma san cewa wanda ya kawo din yana kawo ne dan maslaharsa saboda duk abin da ka gani a ban kasar nan kake amfani da shi ko menene hatta wannan lantarkin hatta mai duk Allah riga ya tsara su kawai dan adam ya ga kansa ne a duk lokacin da duniya an gama wata komai amma kuma yace ba zai bi Allah madaukakin sarki ba dan haka shi yasa daga ƙarshe sai annabi Musa yake cewa inna fi zalika la'ayatan li ulil nuha masu hankali akwai aya a wannan wanda ya tashi ya ga ka a cikin wannan yanayin ya ga wannan irin abincin in yana da hankali akwai aya ya kamata tsaye nazari ya ga menene dalilin da yasa haka tawa wallahu ta'ala in haka lagana منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
Allah madaukaki sarki ce min haka lagana ku ita kasar wannan kasar daga gare ta ne muka halice ku ai ma'anan sa shine daga gare ta muka halice baban ku annabi adam ko man mar'u illa min sara dan adam ba komai bane face dan kasa daga kasa asara yana nufin kasa ko daga kasa aka yi shi don haka walawurta wa uhuka sama'i musallamin lam yaklati ko ya hau sama zai faru kowa ya hau sama zai faru to daga kasar ne muka halice ku ai ma'ana muka halice baban ku annabi adamu ku kuma ku gobe wato kenan zuriya wato kenan daga gare shi min haka daga na kuma fi hamu ilku kuma cikin ta zamu koma cikin ta zamu komar da ku da haka ke cewa wala wurta ka ufuka sama'i bi sullami lam yuklaki ko da dan adam zai sa kurangaye ta sama sama sama sama sama zai faru ai anan aka yi shi kuma da ƙasa aka yi shi saboda anatir din elements da aka yi amfani da sinadar da aka amfani shi aka yi asalin su daga kasa ne haka aka yi dan adam don haka fahimu za ka arzihi bito safulin gangan jiki zai koma kasa illa iyaka ruhi ne wa hindu za ta sama ihi bito sa'udi to saboda haka Allah ya ce min haka la kana kunko wa fi hanu ilukum kuma cikin ta zamu ilukum wa min hanu nukurjakum daga cikin kasan ne zamu tashe ku taratan ukra a wani kare na daban kowa ya mutu za ta nuna mai abin da shi idan ma ba abin da shi ba kasa za ta zo ta binne shi yau da gobe zai koma zuwa gare ta to amma akwai lokacin da za a tada mutane dan inda yake bambanci tsakanin mu musulmi da wanda ba musulmi ba kenan shi dan adam yana cewa idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya musulmi kuma ya yadda cewa min haka laqadakum wa fiha bi irkum minha nukhrijukum taratan wato kenan ukra na ga wata rana wani abu mamaki a wani gari wani mutum wani abokin mu ya sata mutu muka je muka je jara'iza da aka je a kabarin sai daga an rubuta min ha haɗin ya kai ha ba kake waye kabarin kalagana ku za ka dawo wa fi ha haɗin za ka sake kewaya kabarin ko na iri ku wa min ha aka sake tare da ukura kenan yanzu shi ke da shi na an ga an gama ta da shi shi yanzu da ɗan aljanna ne saboda wannan rubutun da aka yi wannan dabarar ita ce za ta bi da shi ɗan aljanna ba aikinsa da ya a baya ba wasu kuma da daga kuma a cikin kabarin a dandanin ƙaryar kabarin ake rubuta min haka na kanaku wa fi hannu idu kuma min hannu kurji kuma tare da ukura sun manta cewa wannan aya ce ta alkur'ani shi wani mutumin a cikin kabarin nan minti nawa zai rage ya zagonye a kan ayin alkur'ani wannan ɗin dabara ne ba dabara ba ne ba dabara ba ne aikinsa da ya a duniya shine dabararsa idan kuna da wani abu da za ku masa ku taimake shi ku masa addu'a ya tabbata cikin hadisai addu'a tana amfanarwa ku masa sadaka ya tabbata cewa a cikin hadisai sadaka tana tafiya ita ma ba ta gargajiya ba da ta al'ada ba sadakar uku al'adar mace ba addinin mai karantar ce sadakar bakwai al'adar mace ba addinin mai karantar ba sadakan arba'in haka ma ta shekara wallahi al'adar ce ba addini ba ne saboda inda addini ne za mu gashi a cikin littattafan addini in ba mu gashi a kawai ba za mu gani a hadari in ba mu gani a hadari ba za mu gashi a cikin shimawi in mun ga dama mu ci gaba da yin wannan al'adar ta gargajiyar da ba za ta amfani mamacinmu ba saboda haka muka gashi iyaye da kakanni suna yi in mun ga dama mun yara sadaka halal ne ba kayyade ta sai da bololo ko da gumba ko da masa ko da wani abu ba wallahi ba kayyade ta da wannan ba ko ba kayyade mata lokaci ba a yanzu ya mutu ka masa gobe ka samu dama ka masa bayan shekara ka samu dama ka masa duk lokacin da ka samu dama kai sadaka da niyyar Allah ya kai masa lada Allah zai kai masa amma a hir muka mai da shi na al'ada wallahi tallahi za mu zama na kashe dukiya kuma ba ma amfana da mamacin ba ma amfana da mamacin to saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ce min kiyaye mun zo zamani wanda ya kamata ce basirar mu ta riga ta karu amma har yanzu wannan al'ada tana nan a cikin ka kuma ba kai saka ce abin nan kuma akan wallahi akan wannan sadakar bakwai din Allah ka tani miji da mata sai a rabu Allah da kace ba za ka je sadakar bakwai ba in manta ne ta mutu kace ba za ka je ba ko babanta ne mutu kace ba ta je sadakar sadaka ne fa to da zama da haka ya kamata a ce da mun wuce wannan layin yanzu mu fahimci cewa sadaka ba haramun bane kuma halal ne kuma tana amfani hadisi kuma ya tabbatar da wannan amma yadda a uku ko yadda a bakwai ko sai da fura ko sai da masa laukana kairan da sabab kuna ilai da alheri ne Allah da na farkon sun riga ne amma tunda ba su yi ba fa a to sahabe ba sa sadaka tabi'ai ba sa sadaka su tabi tabi na ba sa sadaka to me yasa ba su irin wannan ba su ba sa san mamacin su to idan muna san mamatan mu masa sadaka za ta amfane su amma wallahi sadaka ta al'ada ta gargajiya Allah ya sauka to saboda haka yan uwana mu kiyaye me wa yan uwan mu mamata sadaka da za ta amfane su yawwa min hanu kurjin tarafa to mu je ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب كذب وأبي
to alhamdulillah a ce lokaci ya yi zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah wa ɗauki suke ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ka gane da mu kuskure ka ba mu iko gyara ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ai sallar juma'a ne kace ko yau abinda ka rasa shine abin da zaka yi idan ka samu raka daya raka daya zaka dawo da ita idan kuma ka samu ka ka rasa duk raka a biyu amma dai ka samu jami'i to shike na raka a biyu zaka dawo da su kuma kusan sallar juma'a duka rako'i biyun ana karanta musu sura da fatiha sannan kuma ana yin sa bayyana ko yau to abinda za ka yi kenan za ka kawo raka a biyu sura da fatiha sai ka zanna kai tafiya sai ka sallama to mu je
kuma ya tabbata idan yake zai jona kawo ba zai samu wannan rasa ba sai ya daga baya bai yi turku ba sai ya kabar ya yi jambi amma bai jona ba ba ma'ana bai yi turku ba wato yana daga baya ya fi yi ma a rasa ita da sallah yana baya kuma da ya fi
to idan ka idan ka kabbara din in an dago daga rukun abin da ake so sai sai ka maza maza ka zo ka shiga cikin sahun sai mu ce Allah maɗaukaki sarki ƙara maka kwadayin san jami amma dai karka ƙara a hakan dai yau haka yi kamar insha Allah sallah ta yi ko da baka zo ka jona din ba
ba wannan da ke cewa mana da matan ka da ruwa lafiya malam da zuwa ta hali da ya yi gargaɗi a iyaye su yi magana a dada sabida in aka yi za su ɗauki mataki a kan
to alhamdulillah na fahimci abin da ake nufi da wai zalan da ake zuwa ta dare ake son kowa ya kula da ƴaƴayensa musamman ƴaƴaye mata aka ce sai su fito da sunan tahajjud sai za su buge da waya da samari ko kuma su wasge su wani guri a gida sun fito da sunan tahajjud a waje kuma ko zana ga an turo wata takarda daga shari'a commission cewa a sanar da mutane cewa lalle sallah na ana ta dalla da ne da neman aljanna to ko yara da suke dan abin ko san mutum ɗaya ne zai bata mutane ko kuma yarinya ɗaya ce za ta bata mutane a dalilin mutum ɗaya sai a sa doka wanda za ta haukan mutane ta takura musu to ake son wato kenan duk wanda ya san yarsa za ta tafi sallar tahajjud ba za a hana ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tamna'u ima allahi masajidallahi to amma tunda zamanin namu ya riga dan abin sai ya san ya hada ta da muharrami ko wani wanda ko kananta ko kuma su tafi in matarsa ne tare da dai sauransu a dan dan doki mazaki saboda idan yan agaji suka ga wata mace ta koma gefe tana ta waya alhali nan kuma ana ta sallah to za su tsawatar mata za su tsawata wata ko kuma wani aga ya koma gefe yana tawaya yana tawaya alhalifuna ana ta sallah ba su tsawarta masa to saboda ka wannan da ake cewa su kada ran kada hanko yawwa so su mai da hankalinsu akan sallarsu kowa ya zo ya ibada mu yi addu'a mu samu lada mu nemi gafaran Allah ba da kuɗin sarki ba sai an zo ana shan wahala tsakaninmu da 'yan agaji ba don ba za ba su da haƙuri 'yan agajin nan namu ba za su gane abin da bai dace ba su shi to kar a yi abin da bai dace ba shi kenan an futa kenan fata lafiya nama lafiya to mashin